بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya ba mu dama haɗuwa wannan masallaci masjidus sahaba wannan yammaci na alhamis 24 ga watan rajab hijar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1444 wanda yau majalisi ne na kitabu tauhid قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان شيء من انواع السحر ما لعل الله يجيك انشي لغافرة يمش رحمة يتي باب بيان شيء من انواع السحر wannan babin ya zo domin yin bayanin wani abu daga cikin nau'ikan sihiri wani abu daga cikin nau'ikan sihiri kenan ƙarƙashin babin nan za mu fahimci ashe sihiri anwa ne akwai abin da shari'ar musulunci ta kira shi da sunan sihiri amma ba ana nihi wancan sihiri ba da ake amfani da shayatin wurin aikata shi kenan kaga sai sihiri ya kasance kashi biyu kamar da ya gabata cikin darasin da ya wuce sihiri wanda yake kafirci ne shirka ce babba da take fitar da ma'abucinta daga bar musulunci wani nau'in kuma na sihiri sai ya kasance fasikanci ne ma'abucin shi fasiki ne laifin bai kai fitar da shi daga bar musulunci kenan sai mala ya kulla wannan babin domin ya faɗakar da mutane game da nau'ika na sihiri. Malamai suka ce malam ya ambaci wannan ba wai yana nihin ya game gaba ɗaya nau'ikan sihiri ba, ya ambaci waɗannan ne domin ya faɗakar da mutane game da wasu nau'ika na sihiri da suka yawaita a cikin mutane. Da mutane su farga su kiyaye kar su samu kansu a cikin wannan anwa na sihiri. sannan mala ya yi haka ne domin ya sha hankali domin ya yi tambihi ga ‘yan uwa musulmi bisa ga wasu mutanen da ana musu zaton mutanen ƙwarai ne saboda ababen da ke faruwa a hannunsu na ababen ban mamaki da suka zarce ɗabi'a da aka sani yanan kakka rudu da irin wannan mutanen wanda za ka ga suna yin wasu abubuwan da ke khawarika ne na al'ada abubuwan sun ci karo da al'ada to karka rudu da su masu sihiri ne ina fatan mun gane قال المصنف رحمه الله تعالى قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حيان بن علاء حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن العيافة والطرق والطير من الجبت قال عوف العيافة زجر الطير والطرق الخط يخط بالأرض والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد ما لتي قال أحمد أحمد يتي حدثنا محمد بن جعفر هزواغ قطن بن قبيسة عن أبيه دقبابان سشين قبيسة كان رضي الله عنه ألا يرددشي أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي يا جمن زعل الله إرادة من شاء الله ستبت أغريش قال يتي إن العيافة للي أبند أكيتي ما العيافة وند العيافة شيني زابرد تنصو mutanen jahiliya a da sukan yi amfani da tsuntsu domin cabko alkhairi ko kuma hango wani shari an gane ko shine al'iyafa kamar da zamu zo mu ji tafsirin sa daga au al'iyafa amfani da tsuntsu ta hanyar zabarar da shi ko ka zo ka sake shi sai ka ga ina yayi idan ya yi dama sai asaran alkhairi idan ya yi hagun sai asaran khasara ce da taɓewa gane ko mutanen jahiliya idan mutum ya ƙulla wani abin da zai yi sawa'un aure ne ko kasuwanci ne ko fatauci ne da makamantansu sai ya zo ya saki tsuntsu ko ya zabar da tsuntsaye idan suka yi dama abin nan da ya yi nihi na kasuwanci sai ya zartar da shi duba ga cewa in sun yi dama alkhairi aure ne za ya yi sai ya zabara wurin yin shi fatauci ne za ya yi sai ya zabara ya gaggauta yin fatauci duba ga tsuntsun ya yi dama saboda idan ya yi dama sai su sa ran alkhairi ne idan kuma ya yi hagun sai su canfa haka abinda suka kulla na kasuwanci ko aure ko makamantansu sai su fasa ganin cewa idan ya hagun sharri ne to shi ne al'iyafa wattark shi kuma attark kamar bugun ƙasa da zane a cikinta sai a yi zane mai yawa akan ƙasa idan mai duba ya yi zane mai yawa sai dinga shahi zanen da ɗaiɗai ko da bibiyu da sauri to zanen da ya saura in zane guda ɗaya ne sai a ce to cikin fataucinka babu alkhairi a cikin auren da za ka yi babu alkhairi fasa haka kasuwancin nan da ka ƙulla yi da yanayin shi babu alkhairi amma in layi biye saura sai a ƙudurta alkhairi sai a sa rai cewa auren nan akwai alkhairi ka yi haka fataucin nan da kasuwancin da ka kulla ina fata mun gani wanda zai shiga karkashin haka irin masu dubi da zane ga ƙasa da masu duba ta hanyar duba finjali ko kuma zuba ruwa a cikin ƙwarya ko kuma masu yi da hannu tafin hannu kenan ko kuma masu yi da tabzaha ko kuma masu yi da alƙur'ani mai girmama so da akwai masu yi da alƙur'ani canfi sai zo idan ka zo da buƙatar ka aure za ka yi fatauci ne wani al'amari ne daga cikin al'amuran ka na rayuwar duniya idan ka je wurin shi sai buɗe ƙur'ani yana buɗewa sai ka aza ya tsaka idan ka aza ya tsaka sai a dubi daidai kan wace aya ka aza ya tsaka idan ayat tana batun rahama da aljanna da alkhairi sai ya ce to abin nan naka akwai alkhairi a ciki bi ma'ana ka ci gaba dai idan kuma kai daidai da ya tsakata hau jahannama ko wata azaba ko wani iska wani azaba da aka makafare da makamantan sai ya ce to abin nan naka ka daina babu alkhairi a cikin shi kaga shi ma menene canfi ne wani kuma tabzaha zai kama sai ce riƙe wanga ɗayan sai ka riƙe sai a mishi alama alkhairi sharri alkhairi sharri yi kakkai yi kakkai har a kewu ga wancan da ya damƙi wanda ka taɓa farko sai ce alkhairi sai ce to kai akwai alkhairi idan ko ya kai ga wanda ka taɓa sai cafko sai ce bisa sharri to kar kai akwai sharri cikin wannan abu ina fata mun gani don haka hanyoyin suna da yawa wanda zai zo ya sa ruwa cikin fijali sai a kiro yaro sai a ce ya leƙa ya kiri kaza ya kiri kaza ya tambaya shin abin nan akwai alkhairi ko babu da makamantansu ina fatan mun gane duka nau'i ne na mi bugun ƙasa sannan akwai masu amfani da ɗiyan wuri na fatan kun san ɗiyan wuri ko sai a zo a kaɗa su a buga sai a watsa shi wanda ke bugawa ya sani yana ganewa idan biyu suka haɗu ko guda ya dibi kaza ko aka samu wani layi ya yi kaza sai ce kaza zai faru haka kaza zai faru cikin kaza nan naka akwai kaza rayuwarka kaza da makamantansu ina fata mun gane shi ne at-tarq wa tiyara da kuma at-tiyara at-tiyara shi ma camfi ne shi ma camfi ne sai dai malamai suka ce an ambaci al'iyafa camfi da zabarar da tsuntsu ko sakin tsuntsu kuma aka ambaci attiyara a nan suka ce dole a samu bambanci tsakanin al'iyafa da attiyara so da attiyara malamai suka ce ta fi gamewa sama da al'iyafa al'iyafa ta taƙaitu ne da amfani da tsuntsu kawai amma attiyara ta game duka za ka yi amfani da tsuntsu za yi amfani da abin da ba tsuntsu ba za yi amfani da abin da aka ji ko abin da aka gani ko abin da aka sani a canfa da shi misali zai iya shiga canfi ta hanyar watsa tsuntsaye ka zo ƙarƙashin bishiya ka zabar da tsuntsaye in suka yi dama sai a sa ran alheri in suka yi hagun sai a ga cewa sharri ne ko ya zamanto mutum ya yi amfani da abin ji yana fitowa za ya shagu sai aka yi katari ko aka yi arashi wasu na fira sai guda ya ce makai ba ka da rabu ba da shi ba yake fa shi dai ya ji lafazin mi ba ka da rabu sai kadarta to fito wannan dai fa babu rabu a cikin auren nan da za yi babu rabu cikin shi ba za a samu alkhairi ba haka abin da ya fito yi na fatauci da makamantansu ina fata mun gane yawwa ko ya zamanto yayi amfani da abin gani yayi amfani da mi abin gani misali ya fito zai kasuwa ko yana niyyar yin aure ko fatauci da makamantansu yayi sammako zai shago ko inda kasuwar shi take farkon wanda ya fara gamuwa da shi mai ido ɗaya ne sai ce to ba kyau yau kasuwan nan ba alheri ciki wannan ma sai fasa buɗe shagon ya rufe ko ya zo farkon wanda ya haɗu da shi da za ya taya shago kuturu ne sai ce ba kyau kasuwancin nan ba alheri cikin shi kaga ya yi amfani ne ta hanyar canfa abin da ya gani da idansa da makamantansu wanda mutane suna da camfe-camfe mai yawa cikin yin haka ina fata mun gani ko ya kasance ya yi camfi da abin da ya sani idan aka ce camfi da abin da mutum ya sani irin masu camfa lokuta ko kwanakai ko kuma watanni akwai mutanen da suke camfa raneku sai a ce bakan laraba ai kuna jin suna faɗa haka ku ce wannan bakan laraba ce shi yasa ma zaka ga wasu da suka kudurta wannan abin idan laraba ta zo zaka ana ta karance karance ana rubuce rubuce ana cin danyen albasa da makamantansa cewa yau bakan laraba ce ko kuma masu canfa wata su ce wannan watan babu alkhairi cikin shi balle ma irin wata al-muharram an gane ko shi yasa daga cikin mutane sai ga sun ce ba ma aurar da ƴaƴanmu cikin watan al-muharram da makamantansu da wani watan ma wanda ba watan gaba daga cikin mutane da suke canfa watanni sai ce wannan watan babu alkhairi cikin shi yasa ba za mu aurar da ƴaƴanmu a ciki kaga wannan ma amfani ne da mi abinda mutum ya sani da lokuta da wurare da makamantansu wanda dukkan hakan bai dace ba min aljibti dukansu suna daga cikin aljibt wanda aljibt yana nihin as-sihr sihiri kenan ina fata mun gani to kaga irin wannan ababen daga cikin su akwai wanda kafirci ne shirka ne kai tsaye balle ma in mutum ya kudurta wannan abin shi da kanshi ne ke kawo alkhairi ko sharri sai kafirta irin kafirtin da zai fitar da shi daga barin musulunci ina fata mun gani wannan kuma idan mutum ya yi shi yana ganin cewa Allah shi ke yi shi ke ba da alkhairi idan ya ga dama ga wanda ya so daga cikin bayansa shi ke kaddara sharri ga wanda ya ga dama daga cikin bayansa amma wannan sababi ne kawai in dai ka gan shi dai akwai matsala ne amma Allah shi ke yi kaga wannan ba iya ce mishi ya shirka shirka babba da za ta fitar da shi daga musulunci amma ya aikata abin da yake haramun ne baya da alaka da abin da kake kudurta ina fata mun gani shi yasa auf ya ce al'iyafa zajur tayir abinda ake nihi da al'iyafa cikin wannan hadisin shine zaburar da tsuntsu ko tsuntsaye domin canfo alkhairi ko kishiyarsa ya ce at-tarq shine al-khattu yukhattu bil ard zanen da za a zana a cikin ƙasa domin hango wani abu ya ce waljibtu qala al-hasan الحسن البصري يتي رنة الشيطان abinda ake nihi da aljib shine karan shedan ko kuwa shedan wanda kuwa shedan tana shiga cikin mi irin wanga ababa dan hanyoyin shedan ne da yake kiran mutane zuwa gare su kai imani da abinda baya da asas baya da alaka da abinda kake kudircewa alkhairi hannun Allah yake yana bada shiga wanda ya so daga cikin bayansa haka sharri daga Allah yake kan kaddara sa ga wanda ya so daga cikin bayinsa baya da alaka da tashin tsuntsu da yin gabaskin shi ko yin yamma yammacin shi ko yayi dama ko yayi hagu haka baya da alaka da mi da abin da ka ji ko abin da ka gani da makamantansu ina fata mun gane wasu ma za ka ga suna canfa hankaka haka na ga cikin ɗabi'ar tsuntsu na hankaka haka bai cika sauka cikin gidaje ba ko to da an ji hankaka ya sabka cikin gida sai a ce to tabbata wani abu zai faru ko wani zai mutu ko wani zai zo ko wani zai rashin lafiya da makamantan haka wanda hakan duk ba gaskiya ba ne ko kuma mujiya kun san mujiya ko tsuntsuwa mai manyan idanu haka da gaba kamar idanun mutane kaga ita ma al'adance bata saba ka ganta ba cikin gidaje haka saboda ba tsuntsu bane alif mai rayuwa tattare da mutane amma da an gan shi sai a canfa shi da cewa akwai abin da zai faru wanda dukkan ba haka nan bane ina fata mun gane yawa Hassan al-Basri yace rannatu shaitan kenan kiran shaitan ne ko karan shaitan ne da makamantan su da yake jan mutane domin ya halaka da su wanda karan shaitan har kada kada zai shiga kalkashin me kara na shaitan saboda kada kada da raye-raye da makamantan su duka al'amura ne wanda shaitan ke kiran mutane zuwa gare su مالك ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه هكا يزود أبو داود دا إمام النسائي دا ابن حبان شكين صحيح كنش وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أن كربو حديث دا عبد الله بن عباس الله يرد سويك قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr zada ma zada Abdullahi dan Abbas yace manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man iqtabasa shu'batan min an-nujum duk wanda ya nemi wani bangare na ilimin tauraro faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr haƙiƙan ya nemi wani kaso daga cikin ilimin sihir zada ma zad ya dada abin da ya dada ko da yaushe ya dada ko da yaushe ya shiga ko da yaushe ya dada ko da yaushe ya mi ya shiga cikin ilimin sihir kenan kaga nan ilimin da ake nihi na tauraru abin zargi shine ilimin tauraru da za a alakantar da motsin tauraru da kai kawansu game da abin da yake faruwa a duniya ina fata mun gani saboda ilimin tauraro ya kasu kashi biyu akwai ilmu ta'thir da ilmu taysir ilmu taysir babu laifi game da neman sa bal ma a wasu lokuta yaka iya zamantowa wajibi ilimin tauraro ta ɓangaren gano lokuta ta ɓangaren gano ina alƙibla take yadda za a sallah an gane ko? ta ɓangaren gano ina ne hanya take yayin da kuke kan fatauci irin masu fatauci cikin sahara ko wanda ke cikin teku wanda a da da ba yanzu ba da adda kwai kayan ci gaba na zamani na iya hango hanya da makamantansu babu wancan a wancan lokacin da tauraru sukan yi amfani za su yi amfani da tauraru don gano ina alƙibla take idan suka shiga cikin daji ko sahara ko cikin teku ina ne gabasinsu take ina ne yammacinsu take don su iya gano ina za su tafiya ko kuma su iya gano lokacin sallah wannan babu laifi halal ne balma yakan iya kasancewa wajibi a wasu lokuta irin gano ina alƙibla take ko lokacin sallah tunda wasu tauraro sukan bayyana a daidai wasu lokuta wani tauraro yakan sake lokaci a daidai wasu lokuta shi yasa kakanni na da zaka ga suna gane kullowa alfijir ta hanyar tauraru sun iya gane alƙibla ta hanyar tauraru wannan kaga ya halatta balma yakan iya zamantowa wajibi dan idan za a yi amfani da su dan a gano abin da yake wajibi to amfani da su a wannan lokacin shi ma ne wajibi ne ina fata mun gane yawwa to akwai ilmu ta'thir na tauraro ilmu ta'thir shine hango mi zai faruwa a nan duniya ta hanyar gudun tauraro a cikin sararin samaniya wanda wannan shine hadisin yake nufi cewa ilimi ne na mi as-sihr sihiri ne an gane ko mutum ya ce wanga tauraron wane ne idan yayi haka kaza akwai sa'a kaza idan yayi haka kaza akwai asara kaza in yayi haka kaza kaza zai faru na alkhairi ko sharri a doron ƙasa wannan shine ake ce mishi ilmu ta'thir wanda neman ilimin haramun ne kuma sihiri ina fata mun gane kaga kenan da wannan zaka iya gane masu kafa al'amarin ci gaban rayuwa da rashin ci gaban rayuwa da al'abraj burujin wane kaza an aihi wane cikin buruji kaza wane na cikin yan buruji kaza su zo hal su wane ne irin maimayin taurarun nan wanda suka shahara an san su wannan ilimi na buruji shirka ne haramun ne abraj ba su da alaka da kawo alkhairi ko sharri mai kawo alkhairi wane ne Allah madaukakin sarki kuma shike ije sharri shike kaddar faruwar sharri ina fata mun gane رواه أبو داود وإسناده صحيح إمام أبو داود يراوت وأن حديث كما سندنسا إن وللنساء من حديث أبي هريرة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه حديث يا تبتا daga imamun nasa'i daga hadisin abi huraira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace man aqada uqdatan duk wanda ya kulla wani kulli thumma nafatha fiha sannan ya busa a cikin wannan kullin faqad sahara haqiqan yayi sihir gane ko haqiqan yayi sihiri shine jawabu shart na man duk wanda ya kulla wani kulli sannan ya busa a ciki bi ma'ana ya tofe-tofe karance-karance wanda galibi masu kulle-kulle da bushe-bushe masa ne an gane ko suke kulla kulli su yi busa a ciki su gai bukatocinsu da irin yadda ake son wane ya cutu da makamantansu malamai sun ce suna yin kullin nan ne ƙudurinsu cewa wannan sihirin ba zai taɓa warware ba sai lokacin da mi wannan kullin ya warware shi yasa Allah ya so ya fore mu da mu nemi tsarin masu yin haka ko qul a'udhu rabbil falaq min sharri wa min sharri ghasiqin wa min sharrin naffathati fil uqad mu nemi tsarin masu bushe-bushe cikin kulli masu yin busa cikin kulle-kullen da suke to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya kulle-kulle sannan ya busa a ciki faqad sahara haqiqan yayi sihiri wa man sahara duk wanda ya sihiri faqad ashraka haqiqan ya shirka wa man ta'allaqa shay'an wukila ilai duk wanda ya makale ma wani abu ya dogara da shi wukila ilaihi sai a bar shi da wannan abu ina fata mun gani duk wanda ya makale ma wani abu yana ganin cewa da wannan abin ne yake samun amfani yake ije mishi sharri to sai Allah ya bar shi da wannan abu ko duk wanda ya makale mu wani wanda ba Allah ba daga cikin bayan Allah ya makale mu abin da yake mai rauni ne ba zai biya ma kansa bukata ba bale wanda ya dogara gare shi to sai Allah ya bar shi da abu duk wani sha'anin ka na kasuwanci sai ka je ka shawarci dan duba da malamin tsubbu da boka ya hango maka alkhairi ko sharri sai Allah ya barka da shi ba zai ba zai biya ma bukatun ka ba duk abin da za ka yi na rayuwa sai ka je wurin wannan mai bugun don ya hango maka abin da akwai alkhairi ko babu to sai Allah ya barka da shi wanda rata ya laya yana ganin cewa wannan laya ke take amfanar da sai alkhairi ko sharri sai Allah ya bar shi da wannan laya wanda yake ganin kwarewar shi da iyawar shi tasa yake yakan samu alkhairi cikin kasuwancin shi ko abubuwan da yake tafiyar dawa ba tare da Allah ba sai Allah ya bar shi da kwarewarsa kaga fi nihaya zai tabe kuma ya khasara wa an ibn wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala an karbo hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah yarda da shi lalle manzo Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi yace ala hal unabbiukum mal mal mal hal unabbiukum mal mal ah mal ad ملعضه هل أنبئكم ملعض ملعضه فهي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ala kushura hal unabbiukum ba za ku so in ba ku labarin mal'adhu ba menene al'adhu hiya namima sai annabi ya ce to ita ce annamima alƙalatu bainan nas magana da za a dinga yaɗawa tsakankanin mutane rawahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi kaga malam sai kawo annamima ƙalƙashin babin mi nau'i daga cikin anwa'un na sihiri saboda namimanci yana aiki irin aikin sihiri da sihiri akan raba masoya ko? a sa su gaba ta har abada to haka annamimi kai balma malamai suka ce irin sharrin da annamimi zai batsa tsakankanin mutane ya kawo sabani da gaba tsakankanin su yafi sharri sama da mai sihiri ina fata mun gane ha amin ya rabbal alamin annamimi kenan mai yada zance tsakankanin mutane da nufin sharri da banna ya je wurin wannan ya ce mishi wane fa ya ce kaza a kanka ya ce kaza da kaza da makamantansu kuma ya je wurin ɗan uwansa ya ce wane fa kaza kaza ya faɗa a kanka kaga sai ya haddasa mi ƙiyayya da ƙyashi da gaba tsakankaninsu kaga wannan abun ya yi tasiri tsakankanin mutum biyu ta hanyar mi haddasa musu ƙiyayya irin yadda tasirin sihiri yake yi wurin raba masoya guda biyu annamima tana da sharrin gaske shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace baya shiga aljanna mutanen da yake annamimi ne wata ran manzo Allah sallallahu alaihi ya biyo akan wasu kabarra guda biyu sai annabi yace to ku sani waɗannan mutanen guda biyu ana azabtar da su yanzu ƙarshen hadisi annabi yace ɗayan ya kasance yana tafiya tsakankanin mutane da annamimanci kaga shi annamimanci yana sababa mi azabar kabari ya da sharri da cece kuce tsakankanin mutane da nahin kawo banna da rikici tsakankaninsu wadan kuma ya kasance baya kiyaye kansa daga bawali baya kama ruwa ko ko bai kiyaye wa sai ga yana bata jikin shi da bawali kaga shi ma yana sababar da azabar kabar Allah tsare mu da annamimanci da masu annamimanci ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما يازو أتشكم بخاري دا مسلم دا عبد الله دم عمر الله يردسو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للي من زال الله إرادة من الله سببت أغريشيتي إن من البيان لسحرا للي دا تشكين زنشي دا دا مغانا أكوي سحر aga wannan ma nau'i ne daga cikin anwa na mi sihir da shi da wanda ya gabata duka ana iya ce musu sihiri saboda shari'a ta ce musu mi ta ambace su da kamar sihiri sai dai kam aluga aluga kenan ana ɗaukar sihiri ne a ma'anar shi na larabci ba wai a ma'anar shi na shari'a so da sihiri na namimanci da sihiri na iya zance ba sa fitar da ma'abutansu daga barin musulunci sai dai manya-manyan zunubai ne wanda suna abkar da ma'abutansu zuwa ga azabar Allah in ba su tuba bakin manzo Allah sallallahu alaihi ce lalle a cikin bayani da iya zance da iya magana akwai sihiri malamai suka ce ba wai ana zargin iya zance ba da fasaha da iya jawo hankalin masu shurare ba a ana zargin wanda zai amfani da wannan damar da Allah ya bashi ta iya zance da iya jawo hankalin mutane da iya magana da iya asalib salon zance na jawo hankalin mutane domin ya batar da su ko domin ya karkata ƙarya ta koma gaskiya ko kuma ya mai da gaskiya ta koma mi ƙarya akwai nau'i daga cikin irin wannan mutanen wanda idan ya zo ya sa ka gaba abu gaskiya ne gashi gaskiya ne zai maka bayani ya gamsar da kai cewa ƙarya ne kuma ka yarda haka wani zai zo ya wanke ƙarya ya tsabtace ta ya abe ta ga kunnuwan masu shurare tun ana an san ƙarya ce hatta kuma mi gaskiya saboda iya zance da iya da rarraba magana da iya usulubin magana sai ya mai da ƙarya gaskiya ya mai da gaskiya mi ƙarya wannan shine abin zargi amma duk mutum da zai yi amfani da salon iya magana da zance da usulubi mai kyau wurin jawo hankalin mutane da bayyana musu gaskiya don su bita da rosa ƙarya don su nisance ta kaga wannan abin yabo ne ko da zancen shi a yaren larabci a iya ce mai sihiri to amma sihiri ne mi na halal sihiri ne wanda ya halatta a aikata shi saboda ba sihiri bane ba wanda yake abin zargi fihi masail mala yace a cikin wannan babun akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko innal iyafata wat-tarq wat-tiyarata min al-jibt lalle mun san cewa lalle al-iyafa da at-tarq da at-tiyara min al-jibt suna daga cikin sihiri kamar yadda muka yi bayani kamar yadda ya gabata saboda aka ce al-iyafa shine amfani da tsuntsu wurin zabarar da shi ka iya gano alkhairi ko shar in yayi dama sai ka ci gaba cikin abin da kake ka kurci niyya mai kwari wurin zaka zartar da shi in yayi hagum sai ka hasa kaga mai yin haka ya kulla abin da Allah ke zartarwa akan tsuntsu wanda tsuntsu bai da alaka da haka ina fata mun gane Allah shi ke zartar da komai da komai shi ke sarrafa komai da komai tashin tsuntsu ya gabas ko ya yamma ko ya dama ko ya da hagun baya da alaka da abin da zaka samu na alkhairi ko abin da zai raskaka na shar haka at-tarq bugon kasa da makamantan su wanda muka ambata yanzu da kuma champi sawan champi da abin da kaji champi da abin da ka gani champi da abin da ka sani duka bai dace ba dukan su min as-sihr suna daga cikin as-sihr shine min al-jibt الثانية مسألة تبي تفسير العيا تفسير العيافة والطرق والطيرة من جي منين معنى العيافة كما من جي معنى منين الطرق كما من جي معنى الطيرة الثالثة مسألة تأكو أن علم النجوم نوع من السحر للي ilimin tauraro wani nau'i ne daga cikin sihiri sai da mun ce ilimin tauraron kashi biyu ne akwai nau'in da ya halatta bal ma yakan iya zamantowa wajibi a wasu lokutan akwai nau'in da shirka ne sihiri ne nau'in da ya halatta shine amfani da tauraro wurin gano alƙibla gano hanya gano lokutan sallah da makamantansu so da Allah ya aje su ne a matsayin alamat da aka iya amfani da su don gano irin wa'anga al'amura wa alamat wa bin najmi hum yahtadun kaga bin najmi hum yahtadun za su yi amfani da tauraro wurin iya gano hanya wurin iya gano gabasinsu da yammacinsu yayin fatauci da makamantansu amma wanda bai halatta ba wanda yake sihiri ne shine ilmu ta'thir alakanta kai kawon tauraro a cikin sararin samaniya da faduwarsu da dagowarsu da makamantansu akan abin da ke faruwa a doran ƙasa na ɗaukaka wasu da rashin ɗaukakarsu na sa'a wani da rashin sa'a shi cikin abin da ke gudanarwa na rayuwar wannan sihiri ne haramun ne الرابعة مسألة تهدو أن العقد أن العقد مع النف من ذلك وأن العقد مع النف من ذلك مع النفث من ذلك هو النفث من ذلك lalle kulli tare da busa a ciki yana daga cikin haka kulli tare da mi busa da karance-karance da masu sihiri suke yi yana daga cikin sihiri shi ma ina fata mun gani amma kullun da babu wannan a ciki a iya kilga cikin kullun sihiri ba za a kilga shi irin kulle igiya da masu tsara ta dan darme dabbobi da makamantansu kaga wannan kulli ne wanda yake da wata manufa daban sabanin kulle-kulle da bushe-bushe wanda bokaye da masu sihiri suke yi alhamisa mas'ala ta biyar annan namimata min zalika lalle annamimanci na daga cikin hakan shi ayyakil ga annamimanci daga cikin sihiri saboda annamimanci yakan aikata aiki irin na سحر السادسة مسألة شدة أن من ذلك بعض الفصاحة للي ونبنغرين فصاحة إيا مغانا دا إيا زنشي دا إيا جير زنشي دا إيا بعد لاباري من ذلك ندقى تكمي سحر an gane ko kenan ba duk bayani ba malam ma da ce maka min zalika na daga haka ba dukkanin fasaha ba da balaga da ƙwarewa cikin iya zance zai kasance a nau'i ne na sihir sai ya amfani da shi ta hanyar ɓadda gaskiya ko kuma mai da ƙarya ta zamanto gaskiya a wannan lokacin ya zamanto mi kenan nau'i ne daga cikin anawa na sihir kuma abin zarki sai sharhi ko abdurrahman ibn nasir sa'idi rahimahullah ya ce باب ما جاء في السحر وباب بيان شيء من انواع السحر زي هذه سغبا دين سي تعليق يفتو مكا da manufar babin malaci wajhu idkhal as-sihr fi abwab at-tauhid أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوصل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر fuskar da za ta sa sihiri ya kasance daga cikin abuwa na tauhidi cewa da dama daga cikin kashe-kashen shi an gane ko kashe-kashen sihiri ke la ya ta'atta illa bi shirk ba zai samu ba ba zai faru ba sai tare da yin shirka wata wasu libil arwahi shaitaniya da tsanantuwa da shaidannu galibin sihiri mafi yawan sihiri ba zai taɓa faruwa ba ya tabbata sai ta hanyar amfani da mi shaidannu ina fata mun gani shi saboka yana da alaƙa yana ta'amuli ne da shayatin wurin aikata sihirin da yake da ɗai shaidani ba zai taɓa biya maka bukata ka bai mu'amala da kai irin wannan sai ka biya mai bukata kasuwanci ne ittifaqiya ne tsakankaninku boka ne sahiri ne malamin tsubbi ne in zai yi mu'amala da aljanu to dole sai an yi ittifaqiyya tsakankanin shi da wannan shayatin ya biya musu bukata su ma su biya mishi bukata an gane ko kuma galibi ko shaidan dai maƙiyinka ne kai mutum maƙiyinka ne kai musulmi ko inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa inma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir to sai an kulle ittifaqiya tsakanin boka da dan sihiri da malamin tsubbu cikin gudanar da ayyuka tsakankaninsu an gane ko dan sihiri ya masa ayyukan da shi shaidan ya lamunta da wannan ayyuka shi kuma sai ya mai hidima na daga cikin ayyukan da shayatin suke sa malaman tsubbu kuma su tsere shine su kafirce ma Allah su kafirce ma Allah madaukakin sarki ta hanya saka wasu ayyukan da kafirci ne wasu lokutan shayatin ko kuma aljanu sukan sa boka ko malamin tsubbu ko mai sihiri cewa ya rubuta wasu ayoyi na alkur'ani mai girma da najasa rubuta ƙur'ani da najasa bawali jini jinin yankan wata dabba an gane ko ko jinin haida ko nifasi wal'iyadu billah za ka samu bokaye ko malaman tsubbu ko masu iri sukan rubuta alkur'ani mai girma ko wata aya daga cikin alkur'ani mai girma da jini na najasa da datti ko da bawali ko da makamantansu ko kuma ka samu wani ma daga cikinsu yakan taka alkur'ani mai girma ya biya bukata tsakankanin alkur'ani mai girma ya raba shi biyu taka nan ya taka nan ya yi bayan gari shi yasa za ka ga bokaye da malaman tsibu da masu sihiri suna da ɗakin da ba mai shiga a wannan ɗakin sai su sai su kaɗai ke shiga ko ya sa su dinga yin sallah ba tare da tsahara ba ko su hana su wankan janaba sharaɗin mai aiki da kai ba kai ba wankan janaba ko kuma ka daina wata sallah daga cikin sallolin yini irin la'asar ce kar kai sallar la'asar an tambaye ka ma malam mun ga baka fita sallar la'asar ka ce makka nake sallah a za ka suke cewa haka suke cewa ta ra'alu sheikh cikin littafin shi sharhi na kashfu shubuhat yana ba da labarin wasu sufaye gagga tare da muridinsu suna kan fatauci shi ke musu gyare-gyare da ɗan abincin da za a ce sarrafa musu an zo nuri an sabka ya musu abinci safe rana dare kamar da kuka sani tunda galibi za ka ga muridi ƙarƙashin shehu bauta ce kawai ki a iya sa ka dafa nama mai yawa kuma za ka ci koɗe daga cikin shi sai dai a sa maka mai albarka haka suke yi muridin nan ya yi ni bai samu abin da ya ci ba ya ta mashehunan hidima da daddare sai yin wata kamushi ya ɗiba daga abinci ya ci da kyau ya ƙoshi komi daga cin abincin shehunan sai da ya ɗiba ya ƙoshi da kyau yanzu kafin safiya ta wasu yake tunanin meye mafita ya cinye kayan shehunai yanzu wani irin hujja zai ba su da zai iya gamsar da su ya shiga cikin wannan tunanin sai sahiya ta waye aka zo cikin fada ana zamani su uku ne gudan sai ya ce shi ni ka'aba na je ne sallah asuba tun da daddare ina can har sallah asuba yanzu ne na dawo wada ya ce ni kuma ina masallacin manzan Allah tun jiya da dare har yanzu sai yanzu na dawo wada ya ce ni kuma ina kudus falastin nake tun jiya sai ya samu dama sai ta yau wannan shi ne sababi ya ce na yi ta ihu ina kiran wani ya zo da ya kwashe abinci wani ya yi saudiya wani na makka wani na madina wani na kudus ya ce ina ta kira wani ya zo ya yi abinci gaba ɗaya da shi kaga ƙarƙashin ƙaryarsu sai samu mi sai samu fita kuma ba su isa su ƙareta shi ba tun da ya yi ta kira ina shehuwa ne yana ka'aba yana sallah shehuwa ne shi wanga yana madina wanga yana kudus kaga da haka suke mi suke yaudarar mutane to almuhim dai amfani da shayatin malaman tsubu da masu sihiri suke yi shi yasa zaka ga a wasu lokutan suna nuna wasu abubuwa na ban mamaki ya iya mahannun shi haka kaga an bashi kofi da magani a ciki sai ba wane ne bashi wannan maganin ko shakka babu shaitan iblis ne daga cikin abalis da yake amfani da su ina fata mun gane ko kuma ka gan shi da wani abinci cikin ɗaki an kama shi na musamman ko ko ya sa hannun shi cikin wani akwati ya hiddo ya haka sai ka kuɗi duka sihiri ne shayatin ke kawo mishi saboda yana ta'amuli da su ina fatan mun gane yawo shi na ma da yace shi yasa yake shiga ƙarƙashin babin tauhidi kashe-kashen sihiri bai yi wa ya faru sai tare da mu'amala da shedannu an gane ko ila maqasidis sahir don zuwa cimma gurace-guracen shi mai sihiri. Falatin mulil abdi tauhidun hatta ya da asihir, da ɗai bawa ba zai taɓa samun cikakken tauhidi ba, da aƙida mai kyau sai lokacin da ya bar sihiri. Kullahu gaba ɗayan sihiri da dukkanin nau'ikansa, ƙalilahu wa kafirahu mai yawansa da kaɗankinsa, wali haza ƙaranahu shari'u bi shirk saboda hama sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa sihiri da shirka na nuna maka muninsa fasihiru ya dukulu fi shirki min jihatai malayacce sihiri yakan shiga cikin babin shirka ta fuska biyu fuska ta farko min jihati ma fihi min istikhdami shayatin min jihati ma fihi min istikhdami shayatin daga jihar da abin da ke da kwai cikin shi na amfani da mi shedannu da aljanu wa min at-ta'alluq bihim da kuma ta'alluki da shedannu wa rubbama taqarraba ilaihim bima yuhibbun aw so da dama zaka ga ma yana neman kusanci zuwa ga shedannu da irin abin da su shedannin suke so irin yanka musu jini yanka dabba ba bismillah da makamantansu saboda su yi amfani da jinin wannan dabbar su sha kuma su ci daga cikin wannan nama da dama za ka samu daga cikin malaman da suke tsere ko malaman tsubbu ko bokaye da makamantansu za su ayyana maka kawo dabba kaza mai launi kaza bakar kaza farar kaza ja wake-wake da makamantansu an gane ko farin rago da makamantansu daga yanzu da yake da'awa ta sunna ta ratsa mutane ta sa an gano sharrinsu su ma sai suka sake usulubi suka sake tsari sai ce ka ka dabba kuma wace iri ce almuhim a yanka dabba suna yanzu da hannun ce an ce a ka dabba baka sai ce kai kai kai kai ba mutunan kwarai ba ne sai ce ba wai baka ba kowace iri ka kawo kuma da an san bokaye da yan bori da makamantansu da sa tufafi bakaki don a bambanta su tsakankanin mutane to yanzu fa ba ka iya gane su da tufafinsu balma za ka ga shiga ta malamai suke da mutanen kwarai da su ake salloli guda biyar balma wani lokacin limami ne tare da haka kuma sahir boka ne Allah ke shi mai kare kenan ta hanya bokanci ko sihiri na shiga ta wannan bangaren ta shirka kenan yana sihiri na shiga cikin shirka ta hanyar amfani da shaidannu da rataya da su da kuma neman kusanci zuwa gare su ta hanyar mi musu abin da suke so li yaqumu bi khidmatihi wa matlubihi dan kuma su shaidanin su tashi da biyan bukatan mai sihiri ko malamin tsubbu ko boka da bukatocin shi bukatocin shi sai ma su biya mai bukatocin shi an gane ko moto ne ya bata raƙumi ne ya bata aka sace da makamantansu idan aka je wurin shi sai ya nuna inda raƙumin yake ko ya nuna inda mashin kin yake bal ma aka iya zuwa da wani tawaga ta mutane wurin shi sai ya ware barawo daga cikin su wanda wannan duka yana amfani da menene shedannu ne yana amfani da shayatin shekaran kanshi ba tare da wata wasila khabisa ba bai iya gano wannan abu saboda da kai da shi da ka kai karan barawo wurin shi ba ku da bambanci bai hika da komai ba mutun ne kai ma kai ma mutun ne to amma yana da wata abin da ya fake ƙarshen shi wanda kai baka san shi ba shine amfani da mi shayatin da afarit dan iya gano mushi inda mashin yake a bincike unguwa a gano wanda ya sace shi da makamantansu kuma wani bi ma za ka samu ƙarya ce suke idan tawagan mutane sun zo za su kalle su su hange su su ga wanda ya fara zana daga ciki mai tsoro sai a ce shi ne kuma sai a dace wani bi lokacin shi ne mala ce jiha ta farko kenan jiha ta biyu da za ta sa sihiri daga cikin shirka min jihati ma fihi min da'awa ilmi al-ghaib ta bangaren abin da ke cikin sihiri na da'awar sani ilimin gaibi inda da'awar ilimin gaibi ne mana a zo a zana ƙasa ko ya yi amfani da tabzi ko da ƙur'ani da makamantansu don hango wani abin da yake alheri ne ko sharri ne kaga da awami ne ne ilimin gaibi ne wanda zai aure bai riga ya auren ba sai a gano cewa cikin yin auren shi akwai alheri arzikin shi zai bunƙasa ko a ce macen da zaka aura far kafa gare ta ko baka kafa bi ma dan ka auro ta ita ce sanadiyar lalacewa ci gaban ka da arzikin ka kaga wanga hango abin da zai faru nan gaba ne wanda abin da zai faru nan game daga cikin gaibin da babu wanda ya san shi tsewa sai Allah shi kadai nuna tarayya da Allah cikin irin ababen da Allah yake banta da su shi kadai shirka da Allah kaga sihiri yana da alaka da kokarin gano gaibi da makamantansa haka bokanci da tsubbu da ake yi Allah ke shi mai kare wa da'wa musharakatallahi wa da'wa musharakatillahi ta'ala fi ilmihi وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك وذلك من شعب الشرك والكفر ما لتش دعوة تاريا دا الله تكين إلمنسا شين إلمن غيبي na kuma bin duk wasu hanyoyin da za su kai mutum zuwa ga gano ilimin gaibi malaci to wannan yana daga cikin yanki na shirka da kafirci ka saka shan kafirci da shirka ina fata mun gani so da ilimi na gaibi ilimi ne da Allah yake banta da shi subhanahu wa ta'ala so da gaibi ya kasu kashi biyu akwai ghaibun mutlaq akwai al-ghaibun nisbi al-ghaibun mutlaq shine gaibi na saki ba kaidi Allah kadai yake banta da shi amma al-ghaibun nisbi wani abu ne wanda Allah zai iya sanar da wani wani kuma bai sani ba yanzu kasantuwa ina nan cikin masallacin nan na iya gane wanda ke nan cikin masallaci da sunayensa har ma na iya gano adadin wanda ke nan amma wanda ke gaba sai ya baka labarin irin yanayin da muke ciki yanzu kaga mu ilimi ne a gare mu shi kuma yami gaibi ne ta bangaren shi bai san abin da ke wakana ina fata mun gane shi dai da awai ilimin gaibi kokarin musharaka da Allah ne cikin irin da abin da Allah yake banta da shi yin hakan shirka ne mala fihi aidan min at-tasarrufat al-muharrama na daga cikin abin da yake sihiri na muni tasarrufat wanda yake muharrama ne wal af'al al-qabiha da ayyuka masu muni kal qatl kamar kisa kaga na cikin sakamakon yin sihiri mi kisa wat tafriq bayan al-mutahabbin da rabewa tsakankanin masoya kaga abu ne mai muni ka rabe tsakanin uwa da ɗa ko mahaifi da ɗansa da dama daga cikin mutane suna yin haka balle ma matan da suke sama da ɗaya a cikin gida ina ka samu wanda ba su da aqida wanda duniya ta sha musu kai sama da samun lahirarsu sai kaga idan suna da 'ya'ya kuma mai gidan nasu yana da wadata kuma yakan sa 'ya'yansa cikin harkokin tafiya kasuwancin shi na yau da gobe in aka ga wani daga cikin 'ya'yan yana da hankali da basira da iya mu'amala baya banna kuma tahiya tare da shi tana bunƙasa duke uban na jin daɗin mu'amala da shi sai ƙoƙarin raba su ta hanyar sihiri sai kaga lokaci guda uban ya tsane shi ya fitar da shi daga cikin dukiyarsa bal ma ya kore sa ya yi rantsuwa ma baya son ya hada ido biyu da shi a rasa ko ne ba tare da wani sababi ba wanda ga yana ya faru da kaga suna yin haka sai a raba shi da uban ko ko mata tsakankaninsu ta yi sihiri ta hanyar raba ‘yar uwarta da mijin ya ji san bai kamunarta ba ya santa a yi sihiri a kanta wani lokutan wani mijin zai dinga ganin matar shi da wata sifa mai muni ta yadda ido bai iya haƙurin kallonta kaga gwaya babu zaman lafiya ka ga matarka da kan jaki ko kan kare duk yadda ka kalle ta zai ga kan kare ta tare da ita kaga babu zama babu zama da ita kenan haka mata ma aka musu wannan sihiri ina aka samu mutum biyu suna jayayya akan wata don su aure ta sai gudan ya magudan sihiri wanda take son in ta ganshi kawai sai ta ganshi da kan jaki kawai ko wani abin tsoro aga ai babatan ta aure shi wani bimara ta ganshi ya zo sai ta faɗi kawai ta soma balma hal bayan an yi aure ma an sha a yi aure da macen da tana son mijin mijin na santa ana zowa an tare gida arme zaman ya gagara saboda sihiri an sihirce shi zama sai gagara ba iya zama da ita ita ma ba ta iya zama da shi karshe sai dai arab in kuma Allah ya sa an gano sihirin aka lalata shi sai kaga zama ya zuya daidaita ya kasance yadda ya kama to kaga ga sharri ne abu ne mai muni Allah ya kiyashe mai tsare wasarf da kuma amfani da sihiri ta hanya as-sarf duka yana iya ɗauka abin da muka zance yanzu da al-atf sarf a ƙi maka abin da da kana son shi al'atuf a sa ka kaso abin da ba ka so ina fata mun gane tunda ana ka iya samun matan da suka mallake mazansu ta hanyar sihiri kaga namiji in ya dawo gida umarni kawai ake bashi baya da amfani komai cikin gida abin da macen nan ta ce sai wala ni na ga matar da take hana mijinta fita hamsa salawat ta kafa mai tafi cikin gida ta ce wallahi nan zaka sallah kuma ba yadda ya iya nan zai zo ya sallah kuma baya son haka amma in ya fita waje irin namiji ne na sauran mutane namiji ne bi ma'anar kalma amma da ya dawo gida mace ce ita ce namiji shi kuma ya zama mace kaga wannan duka nau'i ne na sihiri ha rigakafi kawai ka lazumci azkar ka yi ta yi kuma ka san Allah maɗaukakin sarki ka karanci tauhidi da aqida sannan ka riƙa lazumta azkar ka dogara ga Allah insha Allah ana tsaran sihiri ba zai same ka ba ko an yi shi sannan idan aka yi shi kuma ka koma zuwa ga Allah in an san inda sihirin yake irin in na binnewa ne da makamantan su aje a tone shi a lalata shi in ba sani ba kuma a dogara ga Allah hanyar ai ta karanta azkar su falaki da nasi da makamantan su sai kaga Allah ya warware maka wannan wahala ina fata mun gani malace wasa'i fi taghyiril uqul da makokari ta hanyar sihiri wurin canza hankalin mutane to kaga an bugar da mutum ta hanyar sihiri ya zama mahaukaci ya zama mahaukaci wani dan siyasa ne ko wani mai kuɗi sai a mai sihiri sai kaga yana tasabbatu yana sharbi in dan kasuwa ne sai kaga ya zo kuɗaɗen da suke da wahalar badawa saboda zuciyar mutum game da rabuwa da kuɗi akwai wahala sai wanda Allah ya marhama sai kaga wani ya taso yana tarba milikan shi sadaka yana tabadawa sai kai zaton ikhlasi ne da neman kusanci a wurin Allah shi kuma sai yarce shi ne akai sai ga yan uwa an ankara ana cewa duk wanda wanda ya ba kyauta ya maido ba cikin hankalin shi yake ana samu haka ko kuma a haukata shi wa hadha min afdha'il muharramat malaci wannan daga cikin mafi munin abin da yake haramun وذلك من الشرك ووسائله كما هكا yana daga cikin shirka da kuma hanyoyin shirka وذلك تعين قتل الصاحب shi yasa ya wajabta a kashe dan sihiri wajibi ne idan akwai hakim mai aiki da shari'ar musulunci ko wani sarki ko wani malami mashuhuri wanda yana iya zartar yana da hukuncin zartarwa da hannu wannan wajibi ne aka samu mai sihiri a kai shi can kotu a zartar da hukunci a kan shi ta hanyar kashe shi sau da kashe shi ne zaman lahiya da samun kwanciyar hankali cikin al'umma amma barinsu a cikin al'umma sharri ne saboda su za su kashe in ba a kashe su za su illatar in ba a musu illa lishiddati madarratihi wa ifsadi ana kashe sahiri ne saboda tsananin cutarwarsa da ɓannarsa ومن أنواعه الواقعة في كثير من الناس na daga cikin nau'ikan da ke abkuwa da dama daga cikin mutane na sihiri annamima namimanci shi ma nau'i ne na sihiri da yake yawan faruwa cikin mutane nawa ne daga cikin mutane yau annamimai ne bale ma a ce alhaji ko oga akwai yara kasan shi da dama kuma wasu suna da makana ta musamman saboda iya mu'amalarsu da kuma iya kiyaye dukiya sai ga ana ta annamimanci tsakankaninsu wanga ya ce alhaji wani ya yi kaza a bincike shi ya yi kaza ya sai kaza ya yi kaza ya sai kaza shi sana da kyau idan kana ƙarƙashin mai wadata da mai hali kuma kasan kana samun wani abu na daban ta hanyar da ta dace tare da sanin shi da iliminsa to in za ka sai abu ka ƙara shawarta shi akan abin nan da za ka sai ina fatan mun gani zaman to alhaji abokin shawarar kai ne tunda ya san kai kawo da kake cikin abin da yake keɓance naka kuma ya san alaƙar da kuke ta kasuwanci tare da shi abin da ke shigowa da abin da ke fita ya sani saboda kamun bakin 'yan sharri da iya tsara ƙarya sai ka shawarce shi zan sai kasa zan sai gida zan sai mashin zan sai mota to in ka saye akan ilimin shi namimancin mai an namimanci ba zai tasiri akan alhaji ba kanka ina fata mun gane da ka zo ka ga alhaji ya san duk abin da ke faruwa in yana jin yaunin ka yi shiru ya kyale ce haka ne to babu laifi zan bincika yanayin kai wani babba ne da baya son ya tozartar da kai wanda ya kamata in mai annamimanci ya zo ka tabbatar da annamimanci ne da shari ne ka kafa ka kafa mai birki a wannan lokacin saboda kare sake yi gobe ina fata mun gane amma kaga in baka shawarci alhaji ba kasu yi ko da alhajin ya san da dukiyar ka ce kai ba ba da dukiyar shi ba to yawan kai kawon masu annamimanci yau da gobe in ma bai mishi tasiri ba wata ran zai mishi tasiri nawa ne suka samu matsala tsakaninsu da yaran gidansu ta hanyar annamibanci abinda aka zargi yaran gidan nasu ba hakika bane ya sha faruwa wannan alkashin annamimanci to annamimanci yana da yawa a cikin al'ummar musulmi malaci li musharakatiha lisihr fi at-tafriqi bainan nas saboda yadda annamimanci yake tarayya ta hanyar raba mutane kamar yadda sihiri ke raba mutane wa taghyiri qulubil mutahabbin da yadda kuma annamimanci yake canza zukatan masu soyayya zuwa ga kiyayya kamar yadda sihiri ke yi wa talhiqi wa talqihi ash-shurur da yadda yake kuma samar da sharri mai yawa shi annamimanci kenan malaka fasihru anwa'un shi yasa ku sani sihiri nau'ika daban-daban ne wadarakat kuma matakai daban-daban ne hawa-hawa ne ba'dha aqbahu wa asfalu min ba'd wani yafi muni wani yafi kaskanci sama da wani kenan sihiri kala-kala ne akwai sihirin da shine mafi muni akwai wanda bai kai munin wannan ba kaga sihiri da zai ta'amuli da shayatin shine mafi munin sihiri wanda ma'abucin wannan sihirin kafiri mushriki ne ina fata mun gane amma sihiri ta hanyar zance mai daɗi da zai sa ka baddala gaskiya zuwa ga ƙarya kaga wannan bai kai munin wancan ba ko sihiri ta hanyar annamimanci kaga wannan sihirin bai kai wancan nau'in na sihiri ba ina ganin zamu dakata amma da muka faɗa daidai Allah sami tare da lada kuskure kuma kamar dan su Allah ya yafe mana na'am